من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم عن الله وما أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بظلم عما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وحق قدره والاتباع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحوي أولة من الإسلام يفقه قولي اللهم افتح علي وجوه العارفين من كلتك وانشر لي رحمتك وذكرني ما نسيته يا ذا الجلال والإكرام يا أئمة الشرق اجعلنا بهذا المعالي واستعيذي من وجه تعلنا بالسبب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله alhamdulillah yau muna a shida ga wata ramadan a ita wannan san Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da zo biyu da sha bakwai da watan Mati miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani inda za mu tashi a ayar da Allah tabaraka ta'ala ke cewa an yaquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa asbaqa qalu hudan aw nasara قل أنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتم السعادة عنده من الله ومن له ولاة عما تعملون الله تبارك وتعالى wato bayan ya ce in a tuhajjuna fillahi shin za ku dinga jayayya da mu a cikin lamarin Allah ne to nan sai aka goya magana ko kuma bari dai cewa kike yi annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa da annabi Yaquba da ƴaƴan annabi Yaqub wannan ke kira asbata cewa suke suna da Yahudawa da suna To waɗannan ba Yahudawa ba ne ko ba na ba Shi ne Allah ta ba ta ala yake cewa kun a antum alam amina. Wai da kuke ta jayayya kuna cewa ga addinin Annabi Ibrahim da ‘ya'yansa da jikokinsa wai shi ne kuka fi sani ko Allah ne sani. Allah ne sani. wato magana ta girma a nan wajen. Ke ai ba wani mazancin wato Allah ta ba da wani Su kuma waɗanda ma ba a sun da suka sani ta duniya. Su ba a sun da suka sani ta duniya. Su duniya kuma me ne? Wanda Abdullahi na Abbas Allah ya kama masa yadda yake cewa ilimi. Ilimi wato gidan goma ne. wanda Allah ta zara wa ta'ala ya ba wa halitta. Yake wannan gida goma, tara a cikin goma, Imam Ali da ya tarayya da kowa a cikin halitta cikin sanin wannan tara shi ban da annai Muhammad. Za a kuma iya yin da za a shi ya shi ma da nisa Allah ne ta zara wa ta'ala. Imam Ali a cikin halitta bai yi tarayya da kowa cikin wannan naran guda ɗaya ne aka ba wa dukkan halitta wannan guda ɗayan ma ya ci halitta gaba ɗayan ta sanya wannan ɗayan to ɗaya ɗayan ma aka ce ga wanda ya ci kaɗan to su ko ne ya zama ɗan Allah ya kira an sun ala wato wato ɗan uwan mu kiyaye Allah kuma duk mutumin da yake so rubin a cikin ya yi annabi Muhammad duk mutumin da yake so rubin a cikin wallahi in kana so Allah ya raba ka da talauci da damuwa da tashin hankali a rayuwar duniya da kabari da rayuwa ka riƙe annabi Muhammad ka so ka girmama shi ka yi shi ka dinga masala ka sanya shi kuma a cikin ranka idan shi ne babban damuwarka shi ne abin da kake so a cikin ranka shi ka zaɓa shi ka bi shi ka so to ya kan wallahi ma idan mutum ne wannan ya rabauta dukkan abubuwa za ka dinga ganin sai ka zama a kan yara ba za ka taɓa shiga damuwa ba wallahi da raya albarkan manzan Allah da Allah ya duba zuciyar ka yanzu akwai annabi Muhammad sai ya aure ka nan da ba za ka taɓa shiga wani kunci ba sai Allah ya kama ka wani saboda ka ɗan uwa mu ko annabi Muhammad mulki annabi Muhammad ba a tara son manzan Allah kula kula a zuciya ɗaya da kunci a ce ga kunci ga son manzan a zuciya da wallahi ba ba ba wa'annan da kuka ji Allah yana magana da su a yana ce a an kun a'lamu anillah ka gari an ba ta ne ba an shirya ba ne in ka shirya ga Allah a yi ce ma zai dinga yi lahum mazakaratun wa'ajirun a gani an ba ka samu za a bayar da dare ne an gane to amma to ji Allah ya tsura a antum alam alillah wai da kuke ko wannan kuje shin ku ne ku ta ne ko Allah dan kuwa mu rika ne wa mu ya ishe mu shekarar da ta gabata a duniya irin wannan lokaci cikin Ramadan wani zaman Allah ya tashi ya faɗi wata magana ne muyin gaske a janazin da ina rasulun abin da ya faɗa ba daɗin maimaitawa amma dole da kokarin darwa ake dole wanda ake kamar da yara da iya ita shi ba a neman taimakon iya ba a neman taimakon jelani ba a neman taimakon tijjani kai shi har ko to ya suna ta yi na rasulullah sallallahu alaihi to ko annabi na da ya neman a taimakon annabi wallahi ya to wata mu'jiza ta annabi Muhammad akwai wani mawaƙi kuma wanda ɗan cin ne shi kuma sai ya yi waka a wannan lokacin yake shi ba a neman taimakon ko ya ma kuma sai annabi Muhammad shi shi kan bai neman taimakon kowa sai annabi Muhammad abin mamaki wani wannan mawakin ba ko in ce ɗan tuntun ne iyayen ta na kafirai ne iyayen ta amma ne aliyu bangon da ne ba baban ta nuna ga loma wannan an ne ne aka mamata an ne ya ce shi ko yin musulunta da yin musulunta duniya ya bai kama hanya mai kyau ba don ba za mu yi wata a shafar ba amma dai misali sai a lokacin ya tashi shi ku baya ne mata da kowa ma shi ko ne da a lokacin aka yi sha a kan don kita ce shekara yanzu ta zagayo da ta zagayo shi wanda ya ce bai neman taimakon kowa sai annai Muhammad a ɓangaren sana'arsa abinda bai taɓa yin tunanin zai samu ba irin yadda wato kudancin ƙasar nan da ɓangaren ɓangaren yammacin ƙasar nan suka ba wa harkar finafinai wato kusan da na ɗaya rayuwar amma sai ga shi Allah ya ɗaga shi ya ba shi duk wani mai irin wannan harkar inda a Najeriya yake to yanzu a ƙarƙashin ƙasar sai shi ne shugaba gaba daya shi ko wannan sai da daukin mahaifar ta tafi karfinsa ba ya ce zai buƙatar taimakon annabi ba daukin sai da ya fi karfinsa ƙur'anin da yake ɗaukawa yana karantawa yana rena annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da ya fi karfinsa yau da ya yi tafsiri a cikin bauchi cikin kwanciyar hankali ga shi ga jan baki ya fi karfinsa saboda ne saboda ja da annabi muhammadu wallahi da mu ga wanda ya ja da shi ne da ya kasa saboda Allah ya ce inna sha'ani aqwal abada mutum ka har abada ya rasulullah shi ya kasa shi ne da yanzu can baya wannan mu'jiza ce ta annabi Muhammad saboda ka ɗan uwa mu riƙe annabi Muhammad za ka ji wani ce ce wato to ba za a riƙe Allah ba to shi Allah sai a zai riƙo sai a zai riƙo yanzu yanzu Allah ne sai ya ce wai an ce ka riƙe shi ko ba kuma za ka je ka ce ga masallacinsa ga Qur'anin da ya zo man da shi ga shi har a aljannar ka alhamdulillah to ga alkhairansa gaba daya kula da kula za ka ji ga sahabbansa a gabarin da ya rayu ga inda aka aje ni ga inda ya jira ga kabarinsa yanzu sai aka kula da ka tafi wajen Allah ya lalata ne kaddara kana da abin da zai hau da kai sama to san sama ma ne mun gaskiya neman da ya tafi ɗan munan a ɗan rayuwar Allah can ma neman shi ce neman shi tabara da wata shi zai da waje nan wajen nan Allah yake ba babu wani wajen tabara da wata saboda haka shi ne ma Allah ya ce mana man yuta ya rasula ta kafa ba anna duk wanda ya bi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah ya ji Allah saboda haka Allah annabi Muhammadu ya zamu mu rike saboda haka ɗan uwa mu rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ya zamu rike shi shine yawan nan malai abin da yake mana mu yi mu abin da yake mana bari mu bari mu ta soyayya shi a zuciya wasu suna cewa bin shi shine kai alaman kai amma ba shi ne soyayya ba sai sahabbansa alamar so shi ne sai iyalan gidansa alamar so shi ne karatun qur'ani alamar so shi ne hikmar da sunansa amma alamar so shi ne alamomi ne waɗannan amma da ya soyayya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ɗan uwa yadda mai son kuɗi zai iya kisan kai a kan kuɗi saboda zuciyarsa ta makance kuɗin kawai take kallo ba to haka ake so kai ma zuciyarka ta makance idan to annabi kawai take kallo ba ta kallon kowa sai manzon kuma a kan annabi komai za ta iya yi in an ce zuwa kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya cewa wani haske ne da Allah ta zana wa ta'ala yake sanyawa a zuciyar wasu daga cikin bayansa waɗanda ya zaba don ya sarrafa ya ɗaga su na daraja na duniya da lafiya. Me ne ya wanzar da sunan sai na abubakar hayyar? Ka sai musan annai Muhammadu. Da sauran dukkan sahabbai. yawan wanzar da sunan Imam Malik har yau sun manzan Allah ne. Zamanin Imam Malik ba a tajar cewa za a ga musu na tashe Ba a hantaje 'yan kasuwa ba a 'yan siyasa cewa za a ga musu na tayo. Babu shiru. Amma kana Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari Muslim duk da suka yi hidima ne suka yi a janibin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun manzon Allah suka yi Allah ya daga darajar in ka zo da ake ambaton bukari za ka ce da kan da bayan kuma na za za ka tafi gidan haka nan na yin shi amur tijani haka nan sai ibrahim ya duk allah ya wanzar da ambaton su ne ya haɗa da ambaton saboda ne saboda sun so annabi ya amma to kai ma san uwa in ba ka so allah ya lakanta ka za ka so allah ya zubar da kai to ka so annabi ya amma ka yawaita masa lafi a ga yanzu a zo abubuwan nan da lissafo waɗanda muka ci alamomin soyayyar da ne to ba a yadda kuma za ka yi ka tattake su da za ka so annabi ka ki ba da farinda ka ki bin sunnarsa ka ki sahabbansa ko ka ki iyalan gidansa ko ka ki karanta qur'ani ko ka ki bin koyi da shi ka ce za kana so ka yi wannan da zai yi ba wa'annan alamomin sun za su kai su da soyayyarsa a yanzu ba alamomin muke bi ba mu kai ma Abuja da ka je sai a ce maka yanzu tsakanin ka da Abuja kilomita kaza sai ka cigaba da tafiya da ka je a tsakanin ka da kaza kilomita kaza har har ka shiga Abuja haka in yau da ka haka in jaraba to wa'annan alamomin ko ake bi sai a je da soyayyar manzon Allah da an same ta kuma sai san Allah ta yi zuwa zuciyar mu shi kuma dama Allah ya yi alƙawari in dai a zuciya ɗaya ne ba zai haɗa kanshi da son wani abu ba a wannan zuciya guda ɗaya ba zai yi to da haka in ma dai ka bar wa Allah zuciyarka in ma kuma shi ya bar wa tarkace na duniya cikin zuciyarka saboda haka ya uwa mu so annan Muhammad idan muka so shi Allah tabaraka ta'ala zai so mu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا موسى يا رسول الله إني الله كنت تحبوني تحبوني الله زي صوتك saboda ka ɗan uwa kada mu yadda da wada da da jiragen sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko annabi wa kuma yana daga abin da zai sa ma kun manzo Allah ba ka ma abuwa da zai sai ki ta ko wakati wa ta'ati taraktu zikri salatan wa madha hada salati da yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kamar wa'annan cikin tura mutum cikin soyayyar manzon Allah mudawwama cikin salati salatin nan idan kai kana koyi da Allah ne ma'ana irin aikin Allah ke salatin manzon Allah aikin Allah ke inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi kuma idan kai irin aikin mala'iku ma kenan kuma irin aikin mummunai shi sa wasu musulmai za ka iya amma irin aikin mummunai ke da kuma salatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za ka yi sai a ce maka ka ji umarnin Allah za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kusaci da ni a ranar alkiyama a sarrafin alayyar salata wanda ya fi ku yawan mun salati wani zai da bai yi ma jami'in da salati a yi ku awata wajajen zaman ku da filafi a gare yake ka inna salatakum alayya nurun lakum yawmal qiyamah sani salatin ku a gare ni kaga bai ci amfani na ki gare sai ce haske ni a gare ku ranar alkiyama saboda haka mu yi amini wa mu ko ka bari da ka fada la manzo Allah yake bayyana a kabari ta tambaye ka waye wannan ka san shi da ko a rayuwar nan ta duniya ka rike shi ka so shi ka bi shi da ka gan shi kika ce ai wannan shine shugaban mu annabi Muhammad shi ke nan iya tambayar ka bai shi ke nan gangan ka tsallake mala amma da zaran ka ce ba ka san annabi Muhammad ba shi ke nan kuma mutum ya halaya saboda ka ɗan uwa mu rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kira ki a gare ni shi ne ko babban arzikin da Allah ya ba mu to kun ji dai Allah ya ce shi mutu kul a antum a'lamu am Allah shin ku ne mafi ya sani ko Allah ne mafi sani Allah shi ne mafi sani ya kasance wato yayin da Allah ta bai ta'ala ya zama shi ne mafi sani a su Yahudawa suka zama ba su san komai ba saboda ai suna kuri da yahudanci ko na karanci to an yahudanci ta faru ne daga attaura misali daga zuwan attaura aka ce yahudanci ko da kuma zuwan injila aka ce na karanci to ai ba a ma wato ba a turo annabi musa ba ke zuwa da sauran ba tura annabi isa da zuwa da injilan ba ko bayan da annabi ibrahim shi kan dukkan ya riga ya wuce da ƴaƴansa annabi haka da isma'il kuma sunin sun wuce da annabi yaqub da asba duk sun wuce sai da zamani yayi tsawo ma sannan aka aiko waɗannan to ta yaya annabi ibrahim ya zama yau babu ta yaya ya zama na tare babu saboda haka dukkan su musulmai ne saboda haka musulmi a yau shi ne yake tare da wancan annabawa wanda ko yanzu yake shi ba ba yahudiya ne ko ba na tare ne to wallahi ya sani bayya tare da su ya da kuwa mu riko da wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naka ne amma kan kake yi ba naka ba su wannan bani Isra'ila annabi Ibrahim da su da su rike musamman da su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ku baban su ne to amma yau an raba su da shi saboda ne saboda iyayen su da annabi Muhammad shi ne ba shi ya kawo wata wata kista wato yana cewa wato akwai wani hajjaj bin Yusuf wato wanda ya zama da fari ne kuma fajiri ya kasance yana ƙin iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rafi wani malam yana cewa innal hasana lalle imam hasan da husaini suna cikin zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'yan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikokinsa sai ce maza a kano wannan mutum a kamo wannan mutum mutumin ya zo ya gurfana a gaban hajjaj komandar sojoji a zamanin mawuyawa da shi ke da aka kawo aka kawo wannan malami a gabansa sai ce an ta tsulta inna da hasana wa rufaina min jiyatin da biyu sallallahu alaihi wasallam kai ne kace hasan da hukumi daga duniyar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yace na'am ni na faɗa yace to wallahi dole sai ka kawo hujja kuma daga ƙorani in ba ka ba kashe ka rai yace Allah ta'ala ake kul ta'ala madu adana ana wa adana wani ta'ana wani ta'a wa an kusa na wa an kusa yace lalle manzo Allah ta'ala ya tsaya yayin da wannan aya ta sauka ya kira Hassan da Hussein sai komanda Haddad ya ce ba zan karɓi wannan hujja ba zan karɓi wannan hujja ita ce shi kenan bari za ka masa wani dalili ita Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wato zuriyar annabi Ibrahim a cikin zuriyar ita cewa ya zakariya yana ciki wa yahaya yana ciki wa Isa duk suna cikin zuriyar wato annabi Ibrahim wa Ilyas da wato annabi Ilyas yace an irga isa annabi isa da zuriyar annabi ibrahim haka ne ko ba haka bai shi haka yace to wane ne baban annabi isa komanda sai shi yace idan azzuriyar tullahu ala auladin banati tunda ba za ka iya faɗa mani wato baban annabi isa ba saboda shi ba ya da baba shi ba ma yake da shi mamaki da shi ita ko in in dai ba ya taɓa faɗa min waye babansa ba kuma ya zama yana da nasaba da annabi Ibrahim to a ce ta hanyar mace ‘ya'ya mata ma suna da nasaba da zuriyar wato babansu kakansu shi kenan sai Hajjaj ya ce lalle lalle ka kama ni a nan wajen lalle annabi Isa ba yadda za a yi a haɗa shi da wato annabi Ibrahim ta hanyar babansa sai ta hanyar mamansa saboda haka lalle Hassan da Hussein su ma ta hanyar mamansu dole a haɗa su da annabi Muhammad to nan sai kiro kyauta ya mata ya ba shi kuma dukiya mai yawa to shi ne Allah ya cewa wannan azlam waye ne mafi zalunci mimman katama shahadata inda hu min Allah kamar wanda ya tsoye shaida a wajensa shaida wacce daga Allah take tabaraka wa ta'ala ga nan cikin himman da Allah sallallahu alaihi wasallam karara a cikin at-taura da kuma a cikin injila duk kun tsoye kuma Allah bai ga ne amma da amarin ku sani Allah ba mabari bane ta abubuwan da wato azzalumai kafirai yahudawa da nasara suke aikatawa kowa Allah ya san abin da yake aikatawa kuma zai baka masa da abin da ya aikata na suka umar
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
تلك أمة قد خلت وتر الأمة النبي إبراهيم دعاء أنت النبي يعقوب دعاء أنت الأمة وتتعرض تارنسي لها ما كسبت to abin da ta aikata yana nan tare da ita da shi kuma za a saka mata wala kuma ka sabtun kuma abin da kuka aikata yana tare da ku da ku da shi kuma za a saka muku wala tusaluna kuma ba za a tambaye ku ba amma kanu ya'malun akan abin da kuke aikata kamar yadda su ma ba za a tambaye su abin da su kuke aikata ba a yau ba na kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kin yin imani da shi sai ke cewa wa in salahu yace wa in balagu ma balagu amalan la ta sau a wani yace wato idan iyaye suka zama nagari suka zama nagari to idan ƴaƴan su koyi da su a cikin wato zama nagari to nan ne za a yi amfana da juna amma idan ya zanto iyaye sun zama nagari ƴaƴan su suka zama ƴan banza shi kenan ba wani abu nan saboda faɗin Allah wa alaikun insani illa ma ba da ya dan adam bai da komai sai abin da shi ya aikata saboda haka gyaruwan iyaye yakan amfani duniya ne idan an ji guraben su aka yi aiki irin nan duk wanda ya san hanyar iyayensa salihai to shi kenan babu komai tsakanin shi da su na amfanarwa wato wata rana akwai haruna rashid amiru da wuri babban sarki ne wanda ya shugabanci duniyar musulunci gaba ɗaya wato ya dawo daga aikin hajji gefe da surutun ya ce sojoji a gaba sojoji a baya ya dawo yana tafiya cikin kararka ana tafiya a fuskansa akwai kattara ya sa kamar ka ce ta suna kasa a rufe akwai irin zamanin nan da suke wanda za a rufe gaba ɗaya sun ka ban masara kuna wanda ba a so reni har ma da suka sani kawai ya sa a rufe amma ba ya ke kawo to ya sa wannan a rufe fuska to yana tafiya cikin ƙasaita da ita da mulki shi kenan سيجعل هارون يا هارون هارون sai yi mamaki wa yake kiran shi da kayan sunansa ga ya ajiyar mummuni da za a gaya masa ba sai a dinga haruna haruna da yake rungunan ta tsaya shi ke nan ta tsaya yake wannan da ake ji yana wannan kwallo kiran a kira shi ya zo aka kira shi ya zo ya zo sai a gaba da rai sai ya janye abin da yake fuskar shi sarki ya yi mai kira haruna shi sai ce masa ya haruna iyaka ne kai haruna ce da kai nake ba da wani yana haruna ba kai da kai nake shi wannan ba halin da yake faɗa ba shi haruna ce shi shi wannan sarki ya ce da kai wani da kai da ma wani haruna ne da kai da nake haruna kallo a yi ta ta arihun wai kafin na kake yin wannan magana ita na na san ka ita ce waye ne yau ita kai ne wanda idan an zalunci wani yana wato yammacin duniya mafi nisa aka zalunce shi kai kuma kana gabashin duniya mafi nisa to sai Allah ya tambaye ka haƙƙin wannan mutumin da aka zalunta a ranar alkiyama wannan yana daga cikin shugabanci shugabanci to a wayannan da kake ji suna shugabanta gwamna ka fito da masifa ya gane da gwamna ya kaci shugaban kasa ka nace ka taɓa su da sun shiga kaci ka zo kaci ayya ayyuwar lahi tallahi ranar alkiyama ranar alkiyama wallahi ya zo mace Allah wa zalunci da amma ba a yi halittar sa wallahi ballantana a aike shi ballantana ya yi da wasu gaba kai kana cikin abin da yake faɗa mata yanzu shugaban ƙasa ya san halin da muke ciki ba sani ba to yanzu kuma da za a zalunci wani a nan to sai an tambaye saboda aikin sa ne dole sa ne ya tsaya da adalci saboda yana da halin gaske shugabanci wanda suka san shi da ƙarfi ake jin suna ta yi lawa da ba amma almajirin turawa su tura ma nema su ke ƙarfi wanda kuma suna da su ya taɓa to ya biya ne abin da zai zai yi zai zama fitina a kabarin da to shi kenan sai yake na san ka to bayan ya masa bayanin waye shi sai haruna rashid sai ta shiga kuka bayan ya ji wannan magana yace to me kake gani yanayi na yanzu da ka kauka kaina sai da kyau a rufe a duba qur'ani qur'ani yana ta innal ajra allati bayin fa innal fujjar allati tahin amma ina tsammanin kai a cikin nayin nan kai wa innal ajra allati bayin lalle nagartattun mutane suna cikin ni'ima Allah ya ce wa inna fujjar la fi jahim ko kuma fajirai mutanen banza suna cikin kan jahim sai ce to a wannan nabi ne ke tsammanin wato wannan yadda ake bushe ido malamai su kaya wa sarakuna gaskiya an gane ba tare da kwaɗayi na abin da ke hannun sarakuna ba to wannan shi ne abin da muka gagara koyi a yau shi ne gagara to shi kenan sai na fito to ba ka sani ba ne ni ya haruna rashi ɗa ne ga in ka tafi ka tafi ɗa ne ga abdullahi ɗan abbas abbas na bakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai muna dangantaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai Allah yana cewa kai da mu kika tsuri fa da an sa bayyana kuma in wala ta sa anna idan an yi duka a cikin abu a ranar ba wani dangantaka a tsakanin ke ba ba ta ma tambayar juna kowa ta kai ta kai ke da masa wannan aya yake masa to yaya ayyukan mu ai muna sadaka muna hajji muna tare da mutane me za ka ci akan wannan ayyukan namu sai ce inna ma ta kabbalu da nan mutagina ai ayyukan nan ko Allah ke karba to yace to ai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci ko a cikin alkiyama kuma muna kwaɗayin mu ma mu shiga cikin wannan ce yace yace Allah yana cewa yau mai zin la tan tau shafa'ati illa liman adala rahman wa jalla wala ai a ranar kiyama ba wanda ma zai samu cikin sai wanda Allah ya yarda ya yarda a cikin shi sannan a cikin shi to da haka kai ba ba ba ne ba ne ba ne da magana da shi wanda Allah zai ce a cikin su yake domin kan bahalul baka da wata bukata ce in biya maka bahalul zai dariya yace ya Allah za ka iya biyan bukata ta dan ko ina da bukata za ka iya biyan bukata ta sai ce zan biya ta ko ne sai ce to ina so ka gafarta min zunubai na ka shigar da ni aljanna yace ko ita wannan kan barin biyawa ita haka kuma za ka biya min bukata ta wannan shi ne bukata za ka ta min zunubai na kuma ka sani a jira sai ta ce wala wani kan bari iya sai dai an ban labari da ma ana jin ka ba su kuka wannan zai iya taimaka maka wajen ka biya ba su kuka sai ta ai kai ka fi ka fi ba shi a kai ka fi ba shi sai mu haƙoƙin mutane da suke kanka in an kasanta da ni kan me ma ke kaina kaga yanzu biyan tilibin nan kaga haƙi da yake kansa Allah ya tsaraka. Tsaraka su gaba wala aiki akwai aiki ba, wallahi su gaban ce yana da haɗari. Kawai da yanzu ki bari, ki sa kai mutu abin nan mara, hau ma wani a kasa. Yana da haɗari. yake cewa yake ka abin da yake kanka na haƙƙin mutane to ni kuma in an haɗa ma da abin da ke kai na ke ni ne yake kai na yake tsammanin ka ana biyan bashi da bashi ne ita ba a biyan bashi da bashi kai kuma abin da za ka bani dama kayan mutane za ka ɗauka ka bani kuma in je in biya bashi da kai ma bashi ka ɗauka wanda zai ka biya a jini kiyama ba haka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare ita ba ki yanka sai ka biya a jinin kiyama sannan kuma ka ce da shi wajen biya da kina ita ai misali kamar jinan da wato yayi wanka da tsari ne in za a ce ya ga maka to haka bana bani da bukatar dukiyanka sai ku ni bari ku zai ka ni ina ji ina tsoron mutuwa wanda yasa me yasa nake tsoron mutuwa ita ta zai ba ni yace saboda yace da annakum karatum al-akhir ita ai layan ku ruta ta ne layan ta ku ruta kuka raye duniyar saboda aka dole sai kuka yi ku fita daga inda kuka raya ku koma inda kuka ruta yake ai ba kun raya lahira da kun jeje kun karatu ku mutu sai ki ta ya haruna a bikiran Allah ka duba yin tsinje yadda kake daga ake ake ta daina ne amma addini ko da yadda kake ta rusa ne sallah ne na rusa ba ka ɗane gine-gine nafsi na addini kuma ka rusa ne ita in kana yin malika wannan abun da kai nake mai ginin nan in zuciyar ka ce ma to ka sani faqad akrafta kai barna inna allaha la yuhibbu al-musrifin allah ko ba su masu barna in ma a zuciyar ka ka gina wa'annan gine-gine to ka sani kai barna allah ko ba su mabarna a ga yanzu wannan za a samu na kaɗaya yana da sama na gine gidajen ɗari da juna ne to in jina zuciyar ta ce in ji malam bahadur to ya yi ɓarna Allah ko ba ya kuma ba tunda wallahi wani ya gina gidajen ba kowa a cikin su kowane kawai kwata an ja an sa ne gaji ba kowa a cikin su Allahumma sai da in gida gida zuciya ta abu bayan gana zuwa zuwa kare genci a zaki abu na abu a haka shi bai shiga ba bai sa wani kuma da birin layi ba bai abu da bidiya da suna nan a zaune to wannan inda tunda dukiyar ka ne ba ka yi barna Allah ko za a kuma barna kuma ka san dadin duniya inda za ka gina bene ne da hawa dubu a ce kowane hawa kana a ɗakuna dubu kowane ɗaki akwai gado dubu kowane gado akwai wato kilo dubu to dai a kan gado ɗaya za ka kwanta shi ma ɗan jirgin gadon kuma a kan kilo ɗaya za ka yi duk sauran ne ka zaɓi ɗaya ka mutu riga kuma in ka inga kala dubu ɗaya ce dai za ka saka da ka suka zo da wani fito yana ruwa wace ta kalma in kana da sai dubu sai ɗaya za ka saka da ka sa sai dubu sai ɗaya wannan ba kuma ka ta haka ce ɗayan ji duk kuma abin da ka fara ɗan duniyar da shi kawai ya rafe ka baka cewa saboda kana da kuɗi yanzu abubuwan cikin suna da yawa amma da wani tunji a nan wani a nan babu dan wannan tunji ne duk da yanzu kuma ka san bayan abu baka isa an ƙara ma ya tabbana ba baka isa kuma wannan duke ta hana maka mutuwa ba sai ya ke ya mu to duniya ke to wannan kaɗai ya isa abin gujewa da duniya. Saboda haka duk mara hankali ya zo ya gudu da ita ya gani ai yin ma in wani da yana misali ne ba mun ba duniya wanda kullum ba ka da lafiya na ganin nan wa da dan mun fitar da ni kada ka mutu ya yi Allah ya ba mana ji yace wa in kana min gairi malika in kuma ba daga dukiyar ba daga dukiyar ka bane fa azzalamta kai zalunci inna la ilaha illa huwa Allah ta gaya kuma alƙawari kaga ya ɗaure inda dukiyar tasiri ma ya yi ɓarna Allah ba su maɓa in kuma da dukiyar gwamnati ne ya ɗauka a yi dukiyar al'umma to ya yi zalunci Allah ba ya son masu zalunci a zalimai to yi ran sarki ya ba shi ce kawai ya kamata a kashe saboda ya ɓata ran gwamnati da taron na farauta ya raina mutane har da wani zara'u sai wato fadawan sarki suka ce la ya amara mu'mini kar a kashe shi ya kai sarki mu'mini kar a kashe shi a nan kashe shi a suka ce a kar ka kashe shi kar ka kashe shi baharin sai ya dariya ya ce to ni ban sani ba da ku da sarkin naku kowa ya yi kuma wuta da ku masu cewa kar a kashe ni da shi da cewa sai ya kashe ni ba san waye ya fi hauka ba a cikin ku yace wanda yake cewa sai ya kace wanda ajalinsa bai zo ba shi ne kan mafi zama wawa ko kuma wanda yake cewa a yi hakuri kar a kashe wanda kuma ajalinsa ya riga ya zo shi ba kar a zo ka ba yace sai ya tafi ba ku wani to ɗan uwa mu tsaya da ayyuka alkhairi mu tsaya da ayyuka a kai kada mu yi wasa a mutane a abin da mutum ya aikata shi zai yanka don na ka turka ummatin da dakala wacce al'umma ce ta riga ta riga ta la ma ka sabar wa lakum ma ka tuki wa la tus'aluna amma kanu ya'malun abinda komai yake gudana a kai shine aiki na gari da ikhlasi cikin aiki kai duk abin da za ka yi don Allah ka sani aiki ba a karɓar shi ba a ma duba illa idza akhrata bihi sai dai idan mutum ya yi ikhlasi a cikin shi ya yi idan zakin Allah idan ya zama dalilin karɓar aiki shine fuskantar Allah da kuma ikhlasi to idan mutum ya zama idan ya rokanta shi kadai la yusalli ba ya sallah amma idan ya zo cikin jama'a to sai ya dinga sallah to wannan yayyariya ne kuma ya sani Allah ba ruwan shi da sallah ke wai ba ka ne musalli wahadahu salatan kafifata idan ya zama in shi kaɗai ne kuma sallah da zai yi ta bidi sai ya gama a gane shi in su kaɗai ne da ya zo yin sanar mazan mazan mazan mazan a karanta fashi a gudu gudu gudu gudu ya kawo ibn a ina sai ya zo maza ya kama wani ruku sama sama maza a ke sujada maza an mara kan assalamu alaikum amma da ya zo zai ga mutane sai ya kuka da kawo karshe aiwa a kan fashin shi kalkala da wani kawo kuda da karanta da shawa to ake yi ba mutane ke yi da Allah ba inda a ce Allah ya ce yau a can naki ma haka zai to wannan ma aiki na da bayan Allah ba Allah kuma zai karɓa dole ka in je a can ɗaki in na haɗe na an ka karanta bayan fatiha to in ka zo nan ma da ban jama'a karanta mutu in na haɗe shi ke da ƙungiyar ba shi ke na kai sallah idan ya zama a azahar da la'asar wanda ake sallah a kulle bayan fatiha in na adina kake karanta ruwan lau to in dai an zo bayyana wa din ma karanta mu ina adina ruwan idan ba dan su kake ba ba shi ne a gaban ka ba Allah ka ne a gaban ka to la ka sai ka bambance da ka bambance shi kenan kuma shi kenan sai Allah ya barka da shirkan ka je ka dai shi dai ba lokacin aiki ka saboda haka mu tsaya mu ga cewa mun yi abubuwan da za mu yi duka dan Allah a malamai sun ce abin da kawai in za ka yi ko da ke da zai ce maka ba dan Allah ba to ka yi za ka samu lada shi ne kamar kyauta ko alkhairi dan za ka yi kyauta sai ka dai ce maka to ai za a ce ma ba dan Allah ne ba to ka ɗauka kama da saboda duk abin da amfani da zai kai ga wani to kana zarar shi za ko kafiran nan idan sun ɗauko yanzu ka ga kafirai ne da wanda ba su da wato sun rasa sharaɗin kafin aiki shi ne imani sun rasa yana amma yanzu haka in an ne in ka maka jamfa da wajen mai ke rasa yana da wannan lada amma iya duniya Allah ya bar lada a rafi Allah ya nuna wani abu zai bar ya biya saboda ne saboda ya kyauta wa rikar Allah Allah ya kuma saboda haka daji a cewa cewa daga wato yana daga alamun riya mutum ya bar abu ba don Allah ba don mutane ka bar abun amma don mutane ba don Allah ba sunan mariyo saboda haka duk wanda zai aikata abu don mutane ko ya bari don mutane duk wannan ba a lafiya a cikin sa aikin da kai Allah yake karba shi ne aikin da aka yi shi dan Allah ko aka bar shi dan Allah to wannan shi na
da lokaci ya ya kama da shi ya mai jagoranci ya kara mana son Allah da son mazan Allah son bayan Allah ta yi barkatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dage kuma da tsaye a mai ba mu sallah ana ya mafi da kashe mafi da kashe na na